عليه السلام
yau asabar sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da takwas ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da tauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a zawirar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin juzu sani a firiya da tafsir na maulanmu sahibul kaidati Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala an shafi na ɗari uku da sha biyu muna cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta ɗari da talatin da tara Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجلاله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المهجر والجع به بنظرة تأتي لنا بالزبر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين بركة مدعاته بركة مدعاته بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون آه Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cewa banu Isra'ila bayan Allah tabaraka ta'ala ya jirmiyar da Fir'auna da jama'arsa a cikin Bahar Maliya daga tsallakowa babu daɗewa sai suka ga waɗansu mutane suna bautar saniya sai suka ce ya musa da allana ilahan kama da hukun aliya ya musa muma ka sassaƙa mana wani gunki mun ka bauta mishi a matsayin ubangiji wannan abin ya ba annai musa mamaki matuƙa da gaske saboda ba maganar da ta kama da ta fito daga bakin banu isra'ila bai wannan yin maganar kibdawa ne domin su ne maguzawa su suke bautar dodanni amma jikokin annabi ibrahim a.s. jikokin annabi ishaq jikokin annabi yaqub sannan dangin annabi musa su faɗi wannan abun mamaki ne matuƙa ya sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da su innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne waɗanda suke daƙiƙai jahilai waɗanda ba su san girman Allah ba waɗanda ba su san yadda ake gode wa ni'imar Allah ba yanzu duk ni'imar nan da Allah ya muku sai ku ce kuma za ku bauta wa wani rinsa a wannan mutunci ne ba godiya ba ne to shi ne shawar jin lafi da al'adun arba wa nabi ali ya ce ma a shadda hamaka tawo mamakin girman wautar banu isra'ila daga nan sai musa alaihi salatu wassalam zai ce inna haula'i wato kun ga waɗannan da kuke sha'awar tasu maguza wannan mutabbarun alhalikum ma hum fi halaka ne abin da kuka gan su a ciki suna aikatawa bautar wani Allah ai halaka ce wa badilu ma kanu amaluna sannan abin da suke aikatawa shi kuma ɓatacce ne bai da sakamako na gari a wurin Allah ranar lahira aikin su halaka ne sakamakon su azaba ne daga nan amir musa alaihi salatu wassalam sai ya sake waiwayar su yace da su a gairan lahi abdiku قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال غير الله أبديكم إلها وهو فضلكم على العالمين Annabi Musa har yau dai yana cike da mamaki ya za a yi mutanen da suke tare da ni su ce za su bauta wa dodo shi ne misalin da muka kawo jiya sai ta baiwar Allah nan alaga ta ce a ajiya ya ne ka ce ya ne ka ce suna wahala wani ya san mai gaskiya a mutum ya je maka so bakwai amma har yanzu bai san mai gaskiya ba tsakanin kiristoci da musulmai kaga abin akwai daura kai to annabi Musa alaihi salatu wassalam sun dade da mutanensa yana sanar da su tauhidi wai rana guda su ce ya Musa Allah na ilahan kama lahu aliha shi ne ce inna haula mutabbarun ma hum fi wa ba'ilun ma kanu ya'malun a gairar layi abjikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin sai ya ce musu yanzu ku banu isra'ila a gairan layi yanzu wani allah abdikumu a adlu lakum ilahan na nema muku a matsayina na annabi manzo ulul azmi kuma kalimul layi a ce kamar ni ne za ku ce in sama muku dodo ku dinga bauta masa idan ku ba ku da hankali ni ma ban da hankali idan ku ba ku san girman Allah ba kuna nufin ni ma ban san girman sa ba a gairar lahi yanzu wani Allah arjikum zan nema muku ilahan a matsayin abun bauta wa huwa baddala kuma al alamin ala hali kuwa ya fifita ku akan sauran talibai baki daya ya bance ku da ni'imomi waɗanda bai ba wasu ku ba ya fifita ku ala alamin zamanikum a bisa mutanen zamaninku Allah ya fifita ku kun fi kowa a zamaninku amma ku ce za ku bauta mu wani ba shi ba bima zikira ya fifita ku da abin da aka ambata to irin waɗannan abubuwa dama sun saba faruwa duk sanda Allah ta'ala ya tada wani annabi babba ko wani manzo to sai aka samu kuskure a cikin mabiyansa to mabiyansa in za su zage shi da laifin mabiyansa za su zage shi haka nan waliyai su ma sun gaji wannan idan wali yana da maki yana ta neman gaba yana neman aibi yana neman kuskure yana neman laifi bai samu ba to idan ya samu kuskuren masoyin wannan wali shi kenan ya samu laifin wali sai ce zai zagi wannan wali da laifin mabiyansa shi ne irin abubuwan nan da yake faruwa shehu bishir ibrahim radiyallahu ta'ala an wa rabu wa nabi ali an rasa abinda za a sage shi da shi to shi ne sai ake nema daga wurin yara yara ƙanana waɗanda suka bar karatu suke da'awar sansa to idan suka yi kuskure sai a ɗauko wannan kuskuren sai a saka shi a cikin shanin faila sai a ce ai ɗan faila ne suka yi wannan duka ba yanzu aka saba yi ba an saba yi tuntuni shi yasa shi yake kawo mana wata hikaya a nan ta wani bai yahudi bai yahudi ya zo ya samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zazzaune da ya zo sai ce amma ne ku sahabban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutane masu saɓani irin ku ba daga rasuwar annabin ku babu dadewa har kun fara saɓani har kun fara zare ta ko ba kuna yakan junan ku kai ni ba taba ganin saɓani irin naku ba sai kowa ya shiru sai sai na ali yana wurin sai ce "Eh, magana kake ne da ni kake ne ko kuwa amsa kake so a ba sai ce eh da kai nake zai ce a malam lado za ka ji amsa kuwa to shi ne a nan shehun jalla ne kawo ce kala yahudiyun wata rana wani bai yahudi ya faɗa li sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajahu umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wa sayyidina ali Allah ya girmama fuskarsa yace da shi antum ummatu muhammadin ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma ashadda kilabakum mamakin irin girman saɓani ma da fantun nabiya kuma hatta talaftun ba ku daɗe da binne annabin ku a cikin kabarinsa ba har ga kun fara saɓani tsakanin ku ƙara aliyu sai sai na alkaram Allah wajen awar jalla ta Allah sai ce masa inna maktalabna anhu la fi a kansa ne muka yi saɓani ba cikinsa ba saɓanin mu duka akan ƙaunarsa ne kowa yana da'awar cewa ya fi dan uwansa san annabi da koyi da shi akan wannan ne sabanin amma ba cikin abin da ya zo mana da shi ba ba mu canza sallah ba asbahi tana nan yadda take raka'a biyu azhar tana nan yadda take raka'a biyu raka'a hudu la'azar tana nan yadda take raka'a hudu maghrib yana nan yadda yake raka'a uku isha'i tana nan yadda take raka'a hudu sannan azumin ramadana ba mu makar da shi gaba ba ba mu dawo da shi baya ba sabon zakka da sauran ayyukan hajji duka suna nan alkur'anin guda ɗaya ne ba irin ku ba a taura kun rubuta shi daban daban daban daban daban daban kowane fato nashi injilar daban nashi a tauran daban mu kuwa duk sabanin nan da kake cewa mu alkur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ce kuma annabin mu ɗaya ne to haka sabanin da muka yi in ma kana magana to watakila kana magana cewa daga rasuwarsa ana maganin shukku za a tona masa na kabari ko ko lahadi wannan ko ba sabani ba ne ko kuwa abinda Allah ya saukar wa annabin kuma kun yi sabani a kai kuma ba ku da kunya ku ce annabi Isa ba dan halal ba Allah ya kiyaye subhanallah ku ce annabi Dawud ba annabi bane sarki ne ku ce annabi Sulaiman ba annabi bane boka ne saboda rashin kunya mu ko duk babu irin wannan abubuwa a cikin addinin mu shine shi yace a da wannan mai hudu ya tabbai sai na Ali ya bashi waɗannan amsoshi sai ce walakin sai dai cewa ku antum ku yahudawa ma jaffat aqdamukum kafafuwan ku su bushe ba lokacin da aka tsada muku teku an halakar da fir'auna ba daɗewa kuna tsallaka ruwa kuka ga masu bautar shanu sai kuka ce ya musa da allah na ilahi kama da aliha akwai lalatattu irin tun annabin kuma bai mutu ba bai rasu ba kuma ma ba wani kuke gaya ba annabin kuke gaya ba ita Allah na ilahan kama da mu aliha har sai irin wannan ne zai zo ce zai to ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa buhita allazi kafara sai wanda ya wannan tambayar bai wuce nan sai ya wuce kafin ka tsitsa ido ya bace a wurin ba ƙara gane shi wannan hikaya wato alburutawi shi ya kawo a cikin tafsirin ruhul bayan sha juz'i na tara shafi na ɗari da shida wai zan jai naku
وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آه. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ko kuma a cikin waɗannan ayoyi guda hudu waɗanda suka shuɗe a baya Allah yana sanar da mu cewa gode wa ni'ima shine tsarkake tauhidi tsarkake tauhidi ga Allah shine gode wa ni'imar Allah alamar tsarkake tauhidi shine kadaita fuska zuwa ga Allah da kuma dogaro da shi domin bani isra'ila lokacin da Allah ta'ala ya musu ni'ima ya halakar da makiyinsu fir'auna ya kubutar da su daga zaluncinsa da yake da yanka 'ya'yansu maza da wanzar da 'ya'yansu mata da bautar da gwarazansu da dattijansu Allah ya zulmiyar da shi a cikin ruwa to maimakon su gode wa Allah akan wannan nima sai suka butulce mata sai suka nemi a sassaka musu dodo gunki su rika bauta masa kaga a nan sun butulce wa Allah maimakon godiya sai kuma suka butulce to a nan ne shehu bishe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu anhu anhu yace mun gode wa Allah al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu mun kadaita Allah mun tsarkake tauhidi duk sa'ad da Allah ya mana baiwa muna gode masa akan wannan baiwa sabanin banu isra'ila yahudawa da kuma nasara al'ummar annabi isa allah ya musu baiwa banu isra'ila sun ce ya musa da allah na ilahan kama da hum aliha su kuma nasara suka ce inna allah salisu salasa sai shi mai ce to fa in sallasu aw ashraku fa nasibuna huwa al-haqqu والتوحيد بلها المماثلة تخلت للتوحيد من قال موقنا هو الملك الحق المقدس ساجدا وأفضل خلق الله داه محمد تقرب بالتقديس لله آلجا سوداك شيني الله تبارك وتعالى شيء واذكر كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنجيناكم كتنا وبنو إسرائيل ka ce da su kar ku manta lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya kubutar da ku min ali fir'auna daga sharri da zalunci na iyalan gidan sarki fir'auna watakila su ce maka a ai ba mu bane ai ba mu bane mu ai ba mu riski zamanin Musa ba mu ai ba mu san fir'auna ba mu labarin sa muke ji sai Allah ce to ka ce musu aljaina aba'akum ai ba ku nake nufi ba abin da yasa nace is an jainaku saboda alwalad sirru abi irin rashin kunyar da iyayen ku suka yi min gashi nan kuma irin ta kuke mun ba sun saba wa annabi Musa alaihi salam gashi yanzu suna saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a wa idan jainaku banu isra'ila kar ku manta ku tuna da lokacin da muka kubutar da ku min ali fir'auna daga sharrin iyalan gidan fir'auna ai anjaina aba'akum wato mun tseratar da iyayenku daga sharrin fir'auna a lokacin da ya sumunakum yake ɗanɗana muku su al'azabi mummunan wahala mummunan wahala yana yanka ‘ya'yanku maza ya wanzar da ‘ya'yanku mata ya bautar da ku ku ce tonan rijiya ku ce tonan shadda ku ce gine-gine irin na wahala ku ce fasa duwatsu da sauransu yukallifu da kun yana tsora muku su al'azabi wato wahalhalu masu tsananin wahala a shaddahu matsanancinsa to haza musa wannan magana ce ta annabi musa tsakaninsa da yahudawa banu isra'ila yuzakkiruhum yana tunatar da su bi inja'ihim da kubutar da su da Allah yayi min fir'auna daga zalincin fir'auna wa kaunihi da shi da mutanensa yaktuluna abna'akum annabi Musa ya ce kar ku manta fir'auna yana kashe ƴaƴayen ku maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suna raya ƴaƴan ku mata wa fi zalikum injari a cikin wannan kubutarwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake muku bala'un akwai bala'i jarabawa Allah ya kubutar da ku maimakon ku gode masa sai ga shi kun butulce masa maimakon muna tsallaka teku kowannen ku ya salati shukuri kowannen ku ya zurkuta yi wa Allah tijara ya gode amma duk wannan kubutar wanda Allah ya muku ba ku gani ba sai kuna cewa wai ya Musa ta Allah na ilaha kama da aliha ya kai Musa mu ma ka sassaƙa mana gunki kamar yadda waɗannan maguzawan suke bautawa taniya kaga wannan butulci kun manta a baya fir'auna yaqtuluna abna'akum wa yasta'inu nisa'akum wa fi zalikum al-inja'i bala'un in'amun min rabbikum azimun a cikin wannan kubutarwa da Allah ya muku akwai jarabawa akwai kuma nima a ciki min rabbikum daga wurin ubangijinku azimun wanda ke mai girma aw ko kuma in ka zo fassara wannan aya sai ka ce wa fi zalikum al-inja a cikin wannan kubutarwa ko fi zalikum al-azabi a cikin wannan azabtarwa da fir'auna yake muku na kashe yayayanku bala'un akwai jaraba akwai bala'i ibtila'un jarabawa azimun mai girma min rabbikum daga wani ubangijin saboda haka dan uwa mu lura cewa a tsarkace tauhidi ga Allah shi ne hakikar nuna godiya gare shi riya ko shirka wannan mutunci ne kuma yana gwada cewa tauhidinka ba tsarkakakke ba ne Allah ya tsarkake tauhidin wa wa'adna musi
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأسلم ولا تتبع سبيل المفسدين a lokacin da banu isra'ila suka samu wurin zama a ƙasar sham sai suka nemi annabi Musa tun da ya raba su da bautar dodo ya gaya musu Allah ba ya masa kishiya sai suka ce to yanzu ga shi ka kawo mana addini amma babu babu constitution ba tsari ba ba shari'a ba doka ba hukunci to da muna san a sauko mana da littafi wanda za mu ga tsare-tsaren dokoki da hukunce-hukunce da ke cikin wannan addini da ka zo mana da shi to annabi Musa dama ya riga ya musu alkawari ya ga musu idan kun kwantar da hankalinku bayan mun bar Misra mun shiga kasar Sham Allah ya taimake mu ya halakar da wannan a sarki azzalimi wato fir'auna to ni kuma zan roƙa muku Allah Allah ya saukar muku da littafi wanda zai gaya muku dokoki da hukunce-hukunce na shari'a to da banu isra'ila suka nema a wurin annabi musa shi kuma sai roƙi Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ce Musa littafin ne za a saukar haka kawai kyauta Musa haka kawai ka ce in baka littafi daga sama ba wani dalili sai shi ya ubangiji to me za a ce shi azumi za ka yi azumi za ka yi kwana nawa ce azumi za ka yi kwana talatin ka je ka yi azumi kwana talatin bayan ka yi azumi to sai ka zo mu gana sai in baka wato a littafi da za ka kawo wa jama'ar ka wannan azumi an yi shi ne a cikin watan zulfida kwana talatin tun daga farkon kamawar watan har ƙarshen watan kuma azumin tazarci ba sahur ba guda baki kwana talatin annabi musa yi ba sahur babu buɗe baki ya yi to bayan ya gama kwana talatin ranar da zai je wurin ganawa sai ya yi brush ya yi asuwaki da ya yi asuwaki sai Allah ta baraka ta ce Musa ya kawace baki kuma sai ce na ji baki na yana wani dan bashi bashi sai ce ai bashin nake so ƙara kwana goma ƙara kwana goma Musa ba ta ka kawace baki sake ƙara kwana goma sannan ka sashe dawowa sannan ni kuma in baka abin da muka yi alkawari da kai to shi ne annabi musa alaihi salatu wassalam ya ƙara kwana goma sai kwanakin suka zama arba'in ya yi azumi daga watan zulhijja kwana talatin ya ƙara kwana goma a cikin watan zulhijja to sai aka saukar masa da taura a wani kaunin suka ce ranar arfa ranar arfa aka saukar masa da taura to shine anan shehu radiyallahu ta'ala yake fassara mana cewa wa wa'adna musin sai muka yi alkawari sai muka yi alkawari cewa za mu saukar da littafi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam muka yi alkawari da shi salatina lailatan wato kwana talatin ya je ya yi azumi idan yi azumi za mu saukar masa da littafin at-taura ɗalaban musa annabi musa alaihi salatu wassalam ya nema daga allah an yudiyahu an yudiyahu allah kitaban allah ya bashi littafi ya roƙa allah tabaraka ta'ala ya bashi littafi ya hadibihi bani isra'ila domin ya shiryar da wato yahudawa banu isra'ila da wannan littafi da allah tabaraka ta'ala zai saukar masa yubayyinu lahum halala wal harama da wannan littafi zai rika yi musu bayani akan abin da yake halal da kuma abin da yake haramun bai halalta ba daga nan amarahu Allah sai Allah ta'ala ya masa umarni an ya suma salatina lailatan ya je azumi tsawon kwana talatin ya je azumi tsawon kwana talatin zakara lailatan anan shehu ya ce Allah ta'ala ya ambaci dare bai ambaci rana ba lina alama dan mu sani anna sauma cewa wannan azumi da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi saumul misali wato kana lailan wa nahara azumi ne aka dinga yin shi dare da rana ba sahur babu buɗe baki laisa ka saurina ba irin azumin mu bane da asubahi zamu sahur da magariba zamu sha ruwa da daddare za mu je wa iyalanmu ba irin wannan azumin bane shi wannan azumin kwana talatin ba sahur ba buɗe baki ba kuma kusan da iyali kusan tun da annabi Musa ya fara wannan azumin har ya koma ga Allah bai ƙara kusan da iyali shi saboda maganar da aka samu bayan ya gama azumin ya je munajati ganawa da Allah ya ji maganar Allah da daɗi ya ratsa shi sai ce kai ai da zan gane maganar ganin zai fi maganar daɗi rabbi arini anzur ilayka to da aka yi tajalli wannan haske da annabi Musa ya gani shikenan bai ƙara bude idansa ba har ya koma ga Allah sai koma yin rawani yana lullube fuskar har wani dare matar ta damu ta ce masa tun da kai azumin nan kwana arba'in ka tafi munajati da Allah kai kwana arba'in ka dawo ban ƙara ganin fuskarka ba ba dare ba rana sai kai ta ɓoye fuskarka sai ce "Ah, kina so ki gani kenan ta ce ƙwarai kuwa ni ne bai gida nan ta ce to babu ne lokacin da na nemi in ga Allah Allah ya ce in shirya na ce ya zan je ce ka dubu idan haskensa ya bayyana idan dutsen ya iya tsayuwa daidai to zan gan shi to ke ma ki shirya zan buɗe wannan mayafin in kin iya gani na shi ke je yaya mayafin gefen kumatinsa ta gani kawai ta faɗi ta suma gefen kumatinsa saboda harshen da yana nan manjana kuma da kuka sai ta ce to na sallama maka amma dan Allah kakka sake ni kuma ina so kai mun alkawari in zama cikin matan ka na aljanna sai ce mata da sharadi in na mutu in biki auri wani ba in kin auri wani to ranar jama ku zauna tare amma in biki auri wani ba na yi alkawari za mu ci gaba da zama a aljanna ta ce a ba zan auri kowa ba kuwa to shi kenan ba ta auri wani ba har ita ma ta koma ga Allah to azumin da ya yi ba irin azumin mu bai azumin mu muna yin sahur da asuba sannan kuma mu buɗe baki da magariba amma annabi Musa alaihi salatu wassalam azumin sa ba haka yake bai sau muna na haram fakat mu azumin mu da rana ne kawai muke yin shi wa huwa yasumu laylan wa naharan shi ko yana yin azumi ne dare da rana ba maganan wato shan ruwa ba maganan buɗe baki ila talafi na yawman har zuwa tsawon kwana talatin annabi musa yi yana azumi ha za su tura yawman saboda ka in ka lissafa tsakanin dare da rana za ka samu kwana sittin kenan wata biyu azumi ba shi ba sha kwana sittin wani zulƙada wato ya fara azumin ne a cikin watan zulƙida fasamaha sai azumci kwanakin baki ne kwana talatin falan ma tammat bayan kwana talatin ya shiga ankara haka yake ko Na'am, Akara Musa.
ankara musa kulufa fanni sai annabi musa ya yi kyaman bashin bakinsa ba za ce wari ba bashi ake cewa idan ba azumi kake ba kazanta ce kawai ta sakamakon bakinka sa ce warin baki amma idan azumi ne ya sa bakinka ya zama ya canza yanayi sai a ce bashi sai a ce bakinsa yana bashi ba za a ce wari ba saboda ibada kake yi amma idan kazanta ce ta sa baka wanke baki sai a ce ka wani akwai warin baki to annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya kwana talatin ko kuma fitin tun da tsakanin dare da rana ne sai ya zama bakinsa ya canza yanayi shi kansa zai jin daɗin bakin to sai gaba zai iya zuwa ganawa da Allah bakinsa yana bashi ba sai yi aswaki ya wanke bakinsa to shi ne fasta da bi'udi kharnubin sai brush yi aswaki da itacen dalbejiya ko kuma waɗansu na cewa itar rahaina an san itar rahaina ku saboda haka annabi musa sai ya kalli itan dalbejiya sai wanke baki da ya wanke baki wanda ya fara masa magana shine mala'ika jibrilu me ya ce masa ya ce kunna na shummu fi bani musa rani hatan misk lokacin da annabi musa yake azumi muna jin kamshin turaren almiski yana fitowa daga bakinsa wa kad zadat tilka arraya yanzu kuma day brush ya aswaki ya wanke baki yanzu wannan kamshi ya gushe ba ma ji sai Allah tabaraka ta'ala ya ce Musa ka ji abinda mala'ikuna suke cewa sai ya ubangiji me suke cewa ya ce sun ce lokacin da kace azumi bakin ka kamshi yake yanzu kuma da kai aswaki sun daina jin wannan kamshin so da haka ni ma ina so wannan kamshin ya dawo in ji shi je ka ƙara kwana goma ka ƙara kwana goma ce shi ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa wa'adna musa salatina laylatan fa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 layla aka ce zai ƙara kwana goma فأمره الله تبارك وتعالى في الله تبارك وتعالى أمر شيشي بأن يصوم عشرة أيام يجي يأزم قوانا قوما بعد ذلك بايا قوانا ثلاثين ليل أخبره في الله تبارك وتعالى يبع من موسى لعباد يسي موسى karka ɗauka wahalar da kai muke ba wahalar da kai muke lokacin da kake azumin nan bakinka da ya canza yanayi din nan muna jin daɗin wannan bashi da ba sai ka yake kar ka ɗauka wari ne ba wari ba ne mu a wurin mu ƙamshi ne so da ka je ka ƙara kwana goma musa barkaji la khuluqu fa yasta'ini adiyabu inda Allah ta'ala min rihil misk wallahi bashin da bakin mai azumi yake yi wanda mutane suke jin sa kamar wari a wurin Allah ya fi ƙamshi daga turaren almiski wannan hadisi imam bukhari da muslim sun fitar da shi daga abi huraira amma lafazin bukhari daga abi huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala as-siyamu jannatun fala yarkus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyakul inni sa'im inni sa'im والذي نفسي بيده لخلوه فم السائم اليوم عند الله تعالى يريه المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها wannan shine ya zo a sahihul bukhari kitabu sawm babu fadli siyam ko babu fadli sawm hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tis'in da hudu amma a cikin sahih muslim shi kuma ya zo a cikin kitabu siyam babu fadli siyam hadisi na dubu da ɗari tara da arba'in da hudu shi ma wanda yake so sai je duba zai ga wannan hadisi a ciki haka yake ko wa atmamna hadi ashirin Allah tabaraka ta'ala ya ce to sai muka cika wannan kwana talatin da Musa yayi da darare guda goma min zulhijja wato waɗanda suke cikin watan zulhijja dama kwana talatin din na zulhijja ne kwana goma kuma na watan zulhijja ne shi ma wannan ibn kasir ya faɗe shi a cikin tafsirinsa ya ce kasiruna ala anna salatina hiya zulqada qala kasiruna dewan sahabbai sun ce wannan kwana talatin din هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة ثلاثين دين وتر ذي الحجة يعني أما قوما وتر ذي الحجة فأنا ثلاثين ذي الحجة فأنا قوما ذي الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغيره جزئي نبي تفسير ابن كثير شافي نقريبيو da arba'in da hudu fatan da miƙatu rabbihi arba'in da laila to daga nan a kwanakin alkawarin da suka yi da Allah sai ya cika kwana arba'in waktu wa'adihi bi kalamihi iyahu lokacin da Allah ya masa alkawarin za su gana zai magana da shi annabi Musa alayhi salam sai ya cika cif cif Musa annabi Musa alayhi salatu wassalam sama ya yi azumi zalƙadati watan zulhijja baki daya wa ashirin ya ƙara kwana goma min zulhijja a cikin watan zulhijja fasara arba'in da lailatan sai ya zamanto kwana arba'in yayi yana azumi fa waffa Allahu lahu bima wa'adahu sai Allah ta'ala cika masa alƙawarin da ya masa hadha huwa al-aslu fi khalwati 40 laila wannan shewar sallallahu alaihi wasallam kun ji inda aka samu dalilan masu yin halwa kwana arba'in wato sirri a cikin wannan akwai darare guda arba'in da ake yin halwa a cikinsu abin ya faru ne daga lokacin da Allah ta'ala ce a ji a ɗebo ƙasar da zai kwaɓa yi adam lokacin da aka ji aka ɗebo ƙasar da aka kwaɓa ba a gina jikin adamu ba sai da ta jiku kwana arba'in da ta jiku kwana arba'in sannan Allah ta'ala ya tarbiyyanci ƙasar kuma a cikin waɗansu hijabai har hijabi arba'in ba don wannan tarbiyyar da aka yi wa ƙasar ba a cikin waɗannan hijaban kwana arba'in da bayan ruhi ya shiga jikin annabi adamu alaihi salam ba zai iya zama a wannan ƙasar ba ruhi zai ja shi ya koma sama to amma saboda an yi training din jikin a cikin wannan hijaban kwana arba'in shi ne sai jikin sai iya rike ruhin sai suka zauna a wannan duniya to idan mutum yana halwa yana halwa yana halwa yana ana yaye masa wannan hijaban kaɗan kaɗan kaɗan idan aka cire shi daga hijabai arba'in sai ya gan shi a malakutun samawat wa kazalika yuri ibrahim malakutun samawat to shi ne suka mutum yana faɗin wasu maganganu wasu suna nan ƙasa sai sai ta surutu wannan kamar almara yanzu a ce kaza yanzu a ce kaza ai ya fita daga cikin hijaban da ku kuke ciki shine asalin dalilin yin halwar kwana arba'in to daga nan sai ka ga karamomi na keta al'ada sai haka shi sai su rika bayyana a cikin zuciyar mai yin wannan halwa to daga nan sai ka ga abubuwa na ban mamaki wato annabi annabawa da yawa sun bauta Allah cikin jarari arba'in arba'in arba'in arba'in annabi dawud alaihi salam ya taɓa yin sujada sai dai kwana arba'in sannan ya dago annabi dawud ya yi sujada bai dago ba sai dai kwana arba'in halwa shi kenan a ɗakin da yake halwa dama in dare ya yi yana da riga tana da fashi guda arba'in riga annabi sarki amma in dare sai sa riga mai fashi sai shiga ɗakin sai fashe da kuka sai ce ya ubangiji su ke gani na sarki amma ni bawa ne a wurin kai ne sarkin sarakuna sannan sai fara ambatan Allah to ya taɓa sa wannan rigar a ɗakin halwa da ya duka ya fi jira bai dago ba sai bayan kwana arba'in to daga nan aka karɓi tubansa baki ɗaya sannan annabi ibrahim alaihi salam da aka jefa shi a wutan nan rudu kwana arba'in ya yi ashe ba wuta bane halwa ne har ya shiga kwana arba'in annabi yunus da aka jefa cikin kifi kwana arba'in yayi kwana arba'in annabin mu ne kwana daya ko da yake shi ma din ya yi arba'in arba'in arba'in arba'in din duk da dai malaman tarihi suna kawo abinda fahimtar su ta basu shigarsa kogon hira amma shi ba kansa yake yaye ma waɗannan hijaban ba mu yake yaye ba dan shi bai da su shi bai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura idan ya kwanta bacci ya tashi kawai zai yi tada sallah Allahu akbar wayin ta wallahi sai kai alwala dole amma ban da shi ban da shi shi bai da irin waɗannan abubuwan namu a ce wani ya yi bacci ya yi bacci shi ba bacci ba in ka je ya rufe ido wurin Allah ya tafi mu ne muka rufe ido shi ke nan bacci sai da shi dan yayi da mu Allah mana mafarki kala kala shi dan ya zai zaka can ya zaka can ya zaka can ya zaka can amma annan a inda zaka gane cewa annabi Ibrahim alayhi salam har waye a wutan Namrud yana cewa ma ra'aytu ahlamin tilkal ayyam tunda nake jin daɗi a cikin ibadu ban taɓa jin daɗi ba kamar lokacin da na shiga wuta kwana arba'in muna ganawa da Allah ba abin da ya min daɗi a rayuwata kamar zamana a cikin wuta kwana arba'in saboda ka yan uwa ko a yanzu idan mutum ya zo yana yin halwa kwana arba'in arba'in arba'in dama wani ake so in za ka shiga halwa farko abin da za ka fara yin niyya na lalace na zama kamar kare ina damun mutane da haushi waɗansu ma ina cizon su so da ka zan je in ɗaure kaina ba sai an ɗaure ni ba Allah na gane kaina na gane ni ma wani kare ne so da ka zan shiga in ɗaure kaina kuma Allah na gane ban da lafiya da rashin lafiyar kuma ta hauka domin kai ne mahalicci amma ba na yin abu dan kai sai dan wani wannan shirka ce saboda ka Allah ina so in kulle kaina wannan cutar wannan rashin lafiyar sai na wani sai malamai su ta surutu ai baya zuwa sallar jami'i ai baya zuwa sallar juma'a ai baya zuwa sun manta cewa an dauke wa mara lafiya rashin lafiya ko ba kamar rashin lafiyar zuciya bare kuwa ha? to idan ana bin mutum bashi ba zai iya zuciya sallar juma'a Allah idan aka yi ruwa irin wannan ruwan tabalbali ya yawa za ka iya sallar kabila idan aka yi duhu kana tsoron hanya za ka iya zama a gida to yan uwa akwai bashin da ya kai bashin da Allah yake bin ka baka biya to da ka dalilin masu halwa kenan ba suna shiga daki bane kawai haka kawai suna shiga ne domin su warke daga cututtukan da in baka warke ba Allah zai kama ka da su shine dalilin da yasa suke yin wannan halwa saboda waɗannan hijabai guda arba'in su dinga gushewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har bawa ya zama rabbani dama Allah ya ce wala tun kuru rabbaniyina duk da na sa ku a cikin prison shine jiki ƙasa wadda na tarbiyyace ta a cikin hijabai arba'in na san kuna da matsala shi yasa wani abu da ke daga ƙasa na san wani abu ba laifin ku bane domin na san tarbiyyar da ne wa jikin akwai sha'awa iri-iri na hijabai tare da ya sa wani abin sai kawar da kai maka babban gari bai kare ba to amma dai walakin ku rabbani ne kar ku dogara da jiki ku kalli ruhi fa nafaktu bi fa idza sawaitu wa nafaktu bi min ruhi fa qawlu lahu sajid akwai asiri a cikin wannan saboda haka halwa ana yin ta kaso uku ne akwai halwar kwana uku akwai halwar kwana bakwai akwai halwar kwana arba'in halwar kwana uku ta samu asali ne daga annabi zakariya da ya ce ƙara rabbiki alliya aya ƙara aya tuka allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza ayatuka Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramza wa zkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal ibkar alura ayatuka Allah tukallima nasa salasata ayyamin ayarka har kai magana da mutane kwana uku ya za a mutum bai magana da mutane ban ba halwa shi da to yanzu ma magana da za ka kai ba canji bane a hannunka kai ba sallah kake ba za a ma magana kana za a ce ko lafiya to amma an ka shiga ɗaki ka kulle shi kenan so na ka shiga halwa kwana uku wannan shine asalin masu yin halwa kwana uku asalin halwar kwana bakwai ita ce wa laqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim asalin halwar kwana 40 fasamma miqatu rabbihi arba'in na laila so da ka abinda su bayan nan suke yi na kar a dauka wai da ka suke yi haka kawai a ba haka kawai suke yi ba suna da dalilan su to shine Allah tabaraka ta'ala ke faɗi a nan shine shehu shi ma yake jaddada mana cewa mu sani asalin halwar da waliyai suke ko sufaye ya samu asali ne daga wa anna musa salasina lailatan wa tamamna bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila ya ce wal arba'una kun ga lissafin adadi arba'in arba'in arba'in a kamar adadin min al'adad duk cikin lissafi babu adadi mai kamala wanda yake da cika yake da asali yake da tushe kamar adadin da ya kai arba'in ko annabi ba za a aiko shi ba sai ya kai shekara arba'in ku lura wato ana maganar arba'in arba'in za ka ji a iri iri iri annabi ma ba ba za a aiko shi ba sai ya shekara arba'in saboda kasancewa arba'in arba'in din nan yana da ma'anoni da yawa sawa'u duk ɗaya ne in kana so ka gane wannan lissafi fi babil ahadi wato a babin lissafi na kwaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a cikin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya babu kamilin adadi kamar hudu biyu ya fi ɗaya uku ya fi biyu hudu shine kamala auzi babin asharati idan ka ɗau ka tashi daga ƙofar ɗaya ɗaya ɗaya lissafi tashi daga ɗaya ya koma daga goma to a cikin lissafi goma ashirin talatin ba kamar arba'in shi ma ba kamar arba'in auzi babin ma'inu sannan idan ka koma ƙofar lissafi ya tashi daga ɗaya ya tashi daga goma ya koma ɗari ɗari ɗari babu cikakken adadi a ƙofar ɗari ɗari kamar ɗari hudu babu babu auzi babin ala haka nan a cikin ƙofar lissafin adadin dubu dubu dubu dubu in ka tashi daga ƙofar ɗaya ɗaya ɗaya ba kamar hudu a ƙofar ɗaya ɗaya a ƙofar goma goma ba kamar arba'in a kofar ɗari ɗari ba kamar ɗari hudu idan ka zo bakin kofar dubu to babu kamar dubu hudu shi ne kamilin adadi la'anna sirran arba'i domin cewa asirin hudu hudu hudu zahir fi kulli shay duk halittar Allah ta kalla kowane irin abu akwai hudu a cikin shi kowane abu kowane abu yana da gaba yana da baya yana da dama yana da hagu yana da farko yana da ƙarshe yana da bayyane yana da ɓoye kowane abu ka kalli sa saboda ka hudu hudu nan akwai asiri mai yawa a cikinsa a duniya ya ce yanzu bari mu dawo maganar duniya a duniya arba'atu arkani duniya ita kanta wato tana da rukunai ne guda hudu duniya tana da gabas gabashin duniya yammacin duniya kudancin duniya arewacin duniya wal kutubul munazzalati littattafan da Allah ya saukar su ma rukunnan su rukunnan littattafan guda hudu ne Allah ya saukar da littattafai ga annabawa amma manyan su guda hudu ne at-taura injila zabura alqur'ani to haka nan ismul jalala sunan Allah shi ma idan ka kalli sunan Allah mafi girma za ka iske harafi hudu ne alif wallamaini walhawu al alifu wallamaini walhawu Allahu idan kana neman al'awwalu ka zo wurin al'alif idan kana neman al'akhiru ka zo wurin lamul ula idan kana neman azzahiru ka zo wurin lamun saniya idan kana neman albadiru ka tafi wurin hu kawai kuma wannan harafi wannan suna allahu shi ya haifar da shi ne ma'anan la ilaha illallah la ilaha illallah kalma hudu ne la kalma daya ilaha kalma biyu illa kalma uku allahu kalma uku la ilaha illa allahu la ilaha illa allahu sauraka haka za ka ganin abubuwa hudu hudu hudu arba'atu kutub littattafan da Allah ya saukar manyan su littattafai hudu ne wal arkanu arba'atu sannan a rukunai na walittaka su ma guda hudu ne asumtu wal uzratu wal ju'u wal saharu in kana so ka zama wali rukunan walittaka hudu ne na farko kawanci ka daina surutu ka daina yawan magana in ana maganar makiyinka kana zaune ana faɗin aibin shi in ka san aibin ka shuru ka faɗa ka shuru hasuntu kawai shi kar ka dinga magana sai ka tauna abin da zaka faɗa sannan ka faɗa na biyu aljuhu yunwa ba sai ramadana kawai ba ka dinga yin yawan azumi ba kuma yin azumin nan da muke yi ba mutum ne ya azumi da an sha ruwa ce ka yau na ji wallahi malmala bakwai zan ci wannan shi wannan azumin nan da muke yi shi ne yake raba mu da wannan hijaban hijaban sha'awa sha'awar abinci sha'awar ruwa sha'awar mata sha'awar bacci sha'awar kuɗi sha'awar matsayi sha'awar jama'a wannan yunwan yana kakkashe wannan sha'awar yana tura ka wurin Allah yana tura ka wurin Allah har ka gane ba ka dan Allah ba ya cin abinci Allah ba ya bacci Allah ba ya aure to azumi yana nuna maka sifofin Allah kai ma kana kwaikwayon waɗannan sifofi ba za ka ankara ba sai ka ganka a gaban shi to amma yawan cin abinci sannan na uku shine a asuntu wal uzlatu ka daina yawan zama a cikin jama'a ka daina yawan zama in dai ba kana karatu ko kana kasuwanci ko kana aikin gwamnati ko kuma kana yin dai wani kana yin wani sana'a amma idan ka dawo kasuwa ba ka da wani uzuri ka zauna a gida ku daina yawan zama a majalisar 'yan duniya 'yan siyasa ko kuma mutanen duniya masu firarrakin banza ku daina zama a wasu sannan na ƙarshe shine kiyamun laili in dare yayi to waɗannan guda hudu su ne rukunin wartaka sai shawar jalla ne ce sannan manyan mala'iku manyan mala'iku guda hudu ne jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu sannan manyan annabawa guda hudu ne guda hudu ne su ma manyan su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa nan ce ulul azmi sai kawo annabi nuhu amma an ce rukunnan annabta to hudun nan hudun nan idan al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ne kada ni su za ta gani su za su isar da sako to sannan manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu ne Abubakar Umar Usman Aliyu Ridwanullah alaihi ajma'ina sannan rukunnan ahlul baiti guda hudu ne Aliyu Fatimatu Al-Hasan Al-Husayn ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam manyan waliyai guda hudu ne Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu anhu Ibn Arabi Al-Hajim shi da abdulkadir jayyani shi da zai kaura sannan mazhabobi guda hudu ne malikiya shafi'iyya hanbaliya hanabiya shehunan mazhabobin ma guda hudu ne imamu na malik imamu shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal kun ga anan za ka rinka gane adadin hudu hudun nan akwai a fili akwai a fili a cikin hudu hudu hudu hudu hudu an gane ko to da ka shi wace idan ka fakkarta idan kai tunani ta jidul ashiya arba'atun arba'atun za ka ga abubuwa hudu hudu hudu suke tafiya qala rasulu saboda haka ma yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu sahabati arba'atun mafi bida a cikin sahabbaina guda hudu ne wa khairu sariyati arba'una mafificin adadin sojojin da za a tura wa karamin yaƙi soja arba'in wa khairul jaishi arba'u mi'a mafificin adadin da za a tura na sojoji in za a je babban yaƙi soja ɗari hudu ne karamin yaƙi soja arba'in babban yaƙi soja ɗari hudu wannan hadisi imamu tirmidhi ya fidda shi daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara mar yadda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce خير الصحابة أربعة وخير السراء أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلته أخرجه أبو داود وأحمد سنن الترمذي كتاب السير باب ما جاء في السرايا hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da shida to da yan uwa za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana wahidul ahad ya faru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajib وبين وفرج كلبه ابدا يا من لا شفيع له عقل ولا ند انت الجاز لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساج أحمد صل وسلم على خير الورى جدة محمد آل ياتي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمري والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتيازه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين